ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا goma sha biyu ga wata na uku shine wata rabiu da akhir hijiran fiye a halitta sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif Az-Zabiri ya ikhtisarin shi daga as-sahih al-jami' an ayi malamin 813 ya rasu da gomiya tara da uku Allah subhanahu wataala cikin shi rama Allah ya amfana da mu abubuwan da za mu ji a wannan littafi mai barka za mu tashi kitabu na arba'in da hudu Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya sanya abin da za mu ji ya zama sababi na shiga mu aljanna ya rabbal alamin sunan kitab in kitabul khusumat كتاب الخصومات باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود باب ما يذكر بابا زي بيّن من أبن أكي أنبتا في الإشخاص dangane da halarto da abokin shari'a ko kuma abokin jayayya wal husuma da kuma hukuncin rashin jituwa tantauna bainar musulmi wal yahudi gudanar husuma tsakanin musulmi da wanda yake ba yahudi shin daga murya gardama da husuma yana halitta tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rajulan qara'a ayatan سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلافا فأخذت بيدي فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا وأن حديثي لك أبلا بن مسعود الله قال إلا أغريشي شيني حديثي ندبو دا دري دبو دا تمانين دا بقل ya ce samitu rajulan ƙara'a aya na ji wani mutum ya karanta wata aya daga ayoyin alƙur'ani samitu mai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilafaha ni kuma na koya daga bakin manzara sallam sabanin abin da shi wancan mutumin ya karanta abdullahi ibn mas'ud yana daga wanda yake faɗi don godiyar Allah cewa ya karbi surori 80 daga bakin maki sallallahu alaihi wasallam kuma yace babu wata sura daga surar face ya san aina ta sabka wannan aya kan me ta sabka kuma da ma ya san wani wanda ya fi shi sare alkur'ani kuma abin hawa zai kai shi da ya yi tattaki ya je koyo wajen shi himman magabata ta sha bamban da himma da tamu za ka samu mutane ne masu jajircewa mujahid ibn jabar yake cewa ya yi karatu wajen abdullahi ibn abbas ya yi aradun alkur'ani a shekara arba'in babu wata aya daga ayoyi face sai ya tsaya ya tambaye shi ma'anoninta haka abu abdurrahman sulami ya ce iya daga abin da ya zamanar da ni mazaunin karantar da alkur'ani shekara arba'in khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu yace zaka alladhi aq'adani maq'adi hada wannan shine abin da ya zaunar da ni bigiran karantar da alqur'ani abdullahi ibn mas'ud yace naji manzo Allah sallallahu yace samitu rajulan qara aya naji wani mutum ya karanta aya samitu min rasulullah sallallahu ya kula khilafa naji annabi sai na karanta sabanin abin da shi wance ya karanta ma'ana saɓanin abin da ma'aiki ya karantar da ni ba hattu biyadi sai na kamo hannun wannan mutumin fatai ta bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo da shi gun ma'aiki fa qala kila kuma muhsin sai ma'aiki ce dukkan ku kun kyautata la takhtalifu amma kar ku kuma musu da sabani fa inna man kana qablakum al'umman da ta gabace ku yahudi da nasara ikhtalafu fa halak sun yi sabani wannan sai jaza musu halaka Allah kare mu daga halaka kamar yadda yazo a sahih ibn sahih ibn hibban shi abdullah ibn mas'ud yace annabi sallallahu alaihi koya musu suratul rahman kawai da na koma ina zaune masallaci sai na ji wani yana kira'a sabanin abin da maki tsara sai karanta da ya ce sai na cakumo hannun wannan mutum saboda fahimta na za ta fi shan fardu ila mai wa rasu sai na kamo hannun shi sai na zo gurin manzara sassalam sai na kaya mai sai fuskar manzara sassalam sai ta sauya sai ce kila kuma musu saboda kai ɗin kira'ar taka daidai ce shi ma kira'ar tashi daidai ce unzila alqur'ana ala sab'ati ahruf ma ke ci an sabkar da alkur'ani a bisa mabambantan kalmomi yare guda bakwai shi yasa wata ran manzo da sallam sai ya kira da yaran uzairu wata ran sai da na wancan tsayi wata ran sai da na haka waɗannan yararruka na larabawa duk alkur'ani ya sabka bisa wannan saboda qur'anin arabiyya wannan yake jaza kenan bambance bambance janibin kira'a ya karanta a sallah wancan ya ji ƙira'ar ya ɗauka ita yake wani kuma shi bai halarci ba wannan ƙira'ar da ma'aiki ya karanta da wannan wa wasu biha ibrahim wa ausa biha ibrahim wani daga ya ji sai ji abin wani irin barkwai haka sai ce ba daidai ba ne shi ne za ka ga yawanci waɗanda suke basu da wayewan ilimi in suka ji irin wannan akwai wanda shi a wajen shi kawai ƙur'ani in dai ba irin wannan rubutu ba na afirkiya to duk wani qur'ani ba daidai ba irin su ne ma masu cewa qur'ani ɗaya izara ba qur'ani ba kaga wannan sabon Allah irin su ne wanda zaka ga yanzu wajen yan tatsini duk qur'ani in ba wannan ba har ma zaka ga akwai ma masu itiqadin qur'anin da aka rubuta da hannu wata hi qur'ani wanda aka rubuta da inji ko da hannu to da Allah me bambanci wasu ma su ce albarka ba ɗaya ba ce haka je ka yi ridda wannan musahafi bugu wani almalik fahadi da kake gani in ka ga dandazan mahiran da aka tattara a kai za ka sha mamaki kuma mahirai ake makazance ba wai mahirai ba wanda kawai suna karanta ƙur'anin musamman anonin shi a wanda ƙwararru ne ɓangaren luga tare da din nau'ikanta sun san ciki da bai na irabin ƙur'ani daga fatiha zuwa minar jinnatu wannan sun san irabi na ƙur'ani cike da bai sun laƙance sarfu sun san cike da bai na komi sun kuma laƙanci balaga sun san zauki na alƙur'ani iri-irin waɗannan kuma kana zancen ƙwamawa ba wai ka san mu mukan ɗaukan wai kawai mu muke da makarantar ƙur'ani busassu yawa za ka ga akwai masu waɗin wani to in aka gaya maka karatun waɗance ya kare na kanka abin ma yana bayyana ma a tare kai dai na ma kanka kaga tsuntsuwa yanzu irin su khalilul khusari ne zaka ce ba su karanta qur'ani ba ko sun yi karatun kaza sun yi nawa in haka gaya ma wasu ya kare na kanka ba jima wani da ya zo shi daga daga Algeria da suna tukuri da wani ya ji yana kamo aya daga ƙarshe ke fara shi daga baya da baya da baya ke taho sai da ya raina kanshi ka gani sau da haka kawai in kana takaice kana makarantar ka ko tsangayar ka kawai kanka ka sani ba ka zagaya ba duniya ka sha mamaki akwai maza duk wanda ka je yana cewa shi kaza to bai je ba ne kanka kawai ka sani ba ka goga ba da wasu mazan ka ce a nan gurin za ka raina kanka ka san kai ba komi ba ne to kaga waɗannan raina wata kira ko ka zaɓi wata ko ka faddala wata ka ce kaza wannan ba daidai ba ne ka ce wannan kira'a ta yi waccan ko waccan kaza a ita malamin ka ya sani kawai sai ce maka ita ce shi kenan wannan malamin ka ne gaya amma kar ka kai zuwa ga kuskure na hannun da kake zancen ka rubuta kai ne wa ka rubuta ka wasarce ka kai ma malamin ka lalla shi ma malamin naka ka sani abul faraj abdurrahman ibn jawzi cikin akhbarul hamqa wal mukhaffalin ya kawo labarin wani shekara ya ce wani ne daga cikin mahirai daga cikin ƙwararrun makaranta sai yake takkara sai wani ya gyara mai ya ce subhanallah wajen shekara 60 ina karanta wannan karatun wannan aya haka nake karanta ta ka gani nawa za ka samu ƙwararren gwani ya jima a wannan mai darasu ne ma akwai taɓanne shi da ya riko ta malamin shi ma bai yi da rakin sai ya zo wani guri kawai sai ji an gyara mushi a yi ta abin nan ka gani shi ne wani sai kaga ya samu damuwa irin wanda musu so a gyara musu ne kaga ya samu damuwa shi ko ba dole dole za ka iya samun wannan kuskuren malamin naka ma bai yi da raki ba kuskure nawa ne za ka samu cewa wanda aka jima ana yi kusan ka ce duk kuskuren ya game saboda me ɗaliban makaranta kaza ne kuma ana takalidanci kan wani za ka samu 'yan musabaka wasu suna takalidanci da gwani wani da gwani wani da gwani wani to shi asali wanda kake takalidanci shi ma kuskuren ya ɗauko shi duk masu karatun sai suke takalidanci da shi a kai kaga wannan sanannen abu sai tahiya ta da kawai sai a gane cewa kai abin nan babu hujja shi irin kasashen mu tajwidin ma yaushe zo mana tajwidin ma tukun tajwidin ma yaushe zo mana kaga karanta tartilin ma yaushe zo mana to shi yasa zaka ga ire-iren waɗannan kusakuran duk da akwai su sai kai tai kai tai ya ji ashe malamin na kama bai gani sai ka je sai ka raina kanka mun ga tajwid yana yi wasu cewa suke karatun yahudawa ne lokacin da malam abdullahi Allah cikin shi da rama saka mishi da alkhairi malam abdullahi in kaba lokacin da ya zo ke taba ba ga ke karanta wasa suka dauka suka ce mu ba a gaya mana wata jimidi in dai wannan ne ba to a lokacin cewa suke karatun yahudawa karatun yahudanci karatu ne na yahuda ana bata qur'ani ana kasa ana wani ne ana wani ne ka gani da malamarin na adam haka yake iya daga kalmar da yakan yawan maimaitawa Allah ya shi da rama malam abdullahi in kaba yakan yawan maimaita al-insanu aduwwu mujahid al'insan abu majal saboda da yawa an jahilci abubuwan lokacin an jahilta ya ce ɗa da makin abin da ya jahilta ka gani yanzu da aka gane in da yawa ɗiyansu su nema gwannan sawa a musabaka duk za ka ga da yawa daga cikin limamin wannan dole duka an karba ka amma lokacin ba gani yake abin wa amma yanzu kowa so ke ɗan shegwa ne ma an gane in ma darasu zai zamana dai lalle lalle koyi tajwidi amma da ce ake karatun yahudi to kuskure ne gaskiya dan mutum bai san wata qira'a bai ji ya dinga cewa qur'ani ba daidai ba ko kuma danga tsarin da kuke tahiya akai ka ce ba daidai ba ko qur'anin da ka rubuta ma da man kai leka maka kuka dan lalle ka abubuwan kuka gyara wanda za ku iya gyara wanda ya gagare ku ko ba ku gani ba saboda wannan na qur'ani kuka bari kuma ka ce wannan kwaya ɗin kwafin naka wai ya yi wancan wanda aka yi ta abin da wannan zalunci alaikusa na na to kaga shi ai akwai da su sukan ɗaukan kamar wai kira'at ta warshu wannan kamar yi da hausa shi ne warshin wasu ɗauka suke warshin aka ce da suke cewa warshin su suna ɗauka yi wannan da hausa shi ne warshin kaji su abin da suke fahimta na
musamman shi idan ya ce ya shi ana da ba sai sai to an ajiye shi da ba ka ce wannan yaron na ga kai shi kun ya kawa da gidan ba kai zai na ga ba a ka'ida yawanci sukan wannan wanda ba su gane ba la taqtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halak wanda suka gabace ku sun yi sabani suka hallaka wannan ya nuna ta ga ga wanda suke hudu yin wannan haramun ne kuma tantaunawa da sabani ga wanda ma ba musulmi ba wannan baya halitta shi yasa Allah ce wala tujadilu alal kitabi illa billati hiya ahsan an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala istaghfara rajulani rajulun min almuslimin wa rajulun min alyahud فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسأقون يوم القيامة فأسأق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صيق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله daga abu hurera allah ya kara da gare shi ce istaghfara julani wasu mutane guda biyu sun samu rashin jituwan da ya kai su zuwa ga zagayya da juna rajulun minal musulmina ɗaya daga cikin musulmi wa rajulun minal yahud da kuma wani daga cikin yahudu faƙalar musulmi sai musulmin ya ce wallazi tsafa musa alal alamin wa faƙalar musulmi wallazi tsafa muhammadan alal alamin musulmin sai ce na rantse da ubangijin da ya zaɓi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin halittu gaba ɗaya faƙali da yahudi wallazi tsafa musa halal alamin sai bai yahudan ya ce na rantse da wanda ya zaɓi annabi musa akan duk talikai wa rafa al musulmi ya dahu inda zalika balan tsama waje al yahudi musulmin yana jin wannan bai yahuda ya faɗi sai kishi ya kama shi sai kishi ya kama shi na kare manzo Allah sallallahu sai ya falla ma wannan behude mari fa zahaba ne hudi behudan sai ya tafi kara ila nabi sallallahu gurin ma'aiki kaga su da kansu sun tabbatar da adalcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai ba manzo Allah sallallahu labari bi makana min amrihi wa amrul muslim da abin da ya gudana tsakanin shi da musulmi fa da nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma ke kira musulmin fa sa'alahu an dhalik ya tambaye shi kan wannan ba su bara musulmin ya bashi labari a wata ruwa ya zo sai rina bakar ne radiyallahu ta'ala an fa qala nabi sarsara sai ma ki sara sai ce kaga wannan yana nuna an kama kara in ka ji ta bakin wannan ya kaji kuma ta bakin wancan fa qala nabi sallallahu tukhayyiruni ala musa sai ma ki sara sai ce kar ku fifita ni ma'ana la tukhayyiruni la tufaddiluni kar ku fifita ni ala musa anan gurin ma'aiki yayi hani abu sa tafdili tafdilin da zai bayu zuwa ga tauye darajar wancan ma'ana kan ku fifita ne akan annabi Musa ta yanda za ku tauye mi daraja annabi Musa kar ku fifita ne akan annabi akan annabi Musa alaihi salam kenan fifitawa da za ta kai mai zuwa ga dagawa ko wani abu makamucin haka manzo Allah sassawa da annabi sai yana ce ana sayyidu walad adam yawmal qiyamah sannan tafdili tsakanin manzanni abu ne wanda ƙur'ani ya tabbatar tilka rusul faɗanna ba a ala ba'adin minhum man kallamanna waɗancan manzanni junansu min fifita shi akan juna kaga kenan manzannin Allah ba ɗaya ba suke wani yana sama da wani amma manzara sallam yakan haɗin wannan ababe na tawadu da kuma baban karewa mutunci na manzannin Allah gabaki ɗaya don al'umman shi su kare mutunci da kuma kimar manzannin Allah kar su je su aikata abin da zai zama akwai tawayewa darajar manzannin Allah shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace la yanbaghi lil mar'i an yakuna ana afdalu min Yunus ibn Matta a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tufaddiluni ala al-anbiya a wani hadisin manzo Allah sai ce laula bistu fi sijin misla ma labisa Yusuf la ajabta da'wa da ni na yi daɗewar da annabi yusuf ya yi a kaso da wannan mai kira daga sarki da ya zo da na amsa mishi a wani hadithin manzararsa sai ce rahiman na wa akhi lutan da karka na yawi ila rukuni shari allah ji ɗan ɗan uwana annabi lut alaihissalam tabbas yana da ikon taro jiki zuwa ga jigo wanda yake mai ƙarfi a wani hadithin manzararsa sai ce na an aula bi shakki min ibrahim inda annabi ibrahim alaihissalam za a ce shakka ce can da ya ce rabbi arini an da ya ce rabbi arini kafa tuhil mauta allah nuna min yadda kake raya mata ce ƙala a walam tumin ƙala bala wa rakin ya tuma ina ƙalbi ya ce tunanin aula bi shakki min ibrahim in wani zai kalli wancan abin ya ce kama annabi ibrahim shakka ce to lalle kan mu ne muka fi cancanta mai shakka saboda shine ne jagora na hunafa kaga wannan yana nuna yadda manzalarsa sai ke tabbatar da al'ambiya ikhwa banin allat ala musa bayanan nasa ya sakuna yau mai kiyama mutane yasqaquna yawmal qiyamah za su sumar alkiyama ko kuma su mutu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa nufikha fi suri fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah za a yi busa cikin kaho lalle duk za su zamanto sun mutu ko sun suma in busa ta ƙarshe ce man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wanda suke cikin samai da ƙasai sai waɗanda Allah ya ga dama daga halittun shi wasu na togace irin al'arshi aljanna da sauran da na ababe na wannan fa as'aqu ma'ahu ne ma zan zamanto na zamanto babu tare da su ma'ana na su ko kuma na mutu tare da su fa kun awwal man yafiku ni ne farkon wanda zan farka ina farka fa idza Musa ba tushin bijanibil arshi sai ga annabi Musa ya riki yawma nabtashil batshata kubra ya danke janibil arshi bangare na al'arshi wannan ya nuna al'arshin Allah subhanahu wataala sifashi yana da kawaruwa wanda Allah ya sanya yake al'arshi wata halitta ce daga halittun Allah wanda ubangiji ya ba mu labari ba za mu ƙetare ba abin da Allah ya ba mu labari a bisa sifa na al'arshi wanda Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma sifun ko kuma rabbil arshil azim ubangijin al'arshi wanda yake mai girma al'arshin da Allah ya istiwa'i al'arshin da a halittun Allah babu halittar da ta kai shi girma kuma babu halittar da ta kere inda al'arshi yake kuma Allah ya ba mu labari a ranar alkiyama Allah ce wa ya hamilu arshin rabbika fokon yau ma'izin samaniya a wannan yini mala'iku takwas ne za su zama suna ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wanda maki salasalam ya ce uzinali an uhaddisa an malakin min hamalatul arshi an ba ni damar in ba da labari a kan mala'ika ɗaya daga hamadar talarsu ma bayyana uzanehi ila a ciki tsakanin nan da langen kunnen shi da kafaɗin shi ya ce tamkar tsariyawar da take ta wata yau malakiyama fafi kufai za musa ba ta shin bijani bil arshi fala adiri ban sani ba a kana fi man sai ka fafa ka kabli yana daga waɗanda suka suma suka farka kafina aw kana mimman istathana Allah ko kuma yana daga waɗanda Allah ya togace su sallallahu alaihi wasallam kale kayan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana daraja na manzannin Allah annabawan Allah ulul azmi min ar-rusul wanne yasa al'umma ta musulmi babu al'umma da tahi ba annabawa kima da daraja irin musulmi kaga yahudu ba su san darajar annabawa ba kiristoci ba su san darajar annabawa ba shi yasa suke fina-finansu suke zanensu suke duk abin da suke akan da aka annaba ba san girma Allah ba kamar yadda Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi lalle ba su girmama ba Allah haƙiƙanin girmama Allah subhanahu wataala kaga al'umma ta musulmi mu ne waɗanda amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli mu a wajenmu ga baki ɗayan annaba al'ambiya wa isu wanda ya kafarce ma annabi nuhu to gaba ya kafarce ma musa da sassan wanda ya kafarce ma annabi musa annabi isa annabi ibrahim duk annabawa shi yasa gaba ɗaya mutanen annabi hudu suka kareta annabi nuhu hudu allah ce duk sun kareta mutanen annabi lut allah ce duk sun kareta kazzabat adinil mursalun kazzabat samudil mursalun duk allah ce sun kareta manzanni alhali annabi salihu kade suka kareta annabi hudu kade suka kareta mallaci sun kareta manzani gaba daya shi yasa duk inda kaga a duniya ana rigima tsakanin kirista da musulmi zaka samu kirista ne ya gaya ma maki sallallahu alaihi wasallam wata magana musulmin sai fusata kuma musulmi yakan fusata lokacin da yaji saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana sama da rayuwarmu da uwayenmu gaba daya imaninmu ba zai cika ba sai ya zama shi muka yi kamna sama da gudan ranmu wanda gare mu la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladi wa walidi wa nas ajma'in dole sai ya zama har kanka kai san manzon sa to kawai wani sai ya zo shi wanda ba musulmi ba sai ya fadi mamaki sassa magana mara daɗi a gaban ka ya zaka ji shi yasa zaka samu babu abu na ƙarshen tozartawa da ƙarshen maganan da za ka yi ma mutum ka ce mutum baya son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin maganar da zaka ga masu bin san rai kullun suke jifa mu da ita tun da Sheikh Mahmud Gumi ya sa tubali na tabbatar da sunna da kawar da shirka da duk abubuwa marasa kyau aka kama kahurtawa kawai abin da shag mahmud gumi har yanzu addu'atu da ake kaga ba a leƙe ba a samu da'iya ba da'iya wanda yake ɗabbaka kira tare da nasiha tare da udu ila sabila rabbika bi hikmatil mu'izatil hasana kamar shag mahmud gumi amma kaga tare da wannan ya bi cikin tausasawa cikin hikima cikin haƙuri cikin juriya cikin abin nan yana kira zuwa ga tabbatar da tauhidi tajdidi tausaya ma al'umma da irin halin da ake ciki aka samu wanda suka zabura kahor tashi cutar da shi yi mishi kaza yi mai duk abubuwan da ka sani na cutarwa shine abin da shaga mamudu ne haɗu shi ba wai shi bane ba ya far musu da rikici ina shi ina far musu da rikici ka'ida ce dai ta masu kira zuwa ga tauhidi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wannan ka'ida wa ita ce kawai aj'al al-alihata ilahan wahida wannan ka'ida ita ce kawai ya kira zuwa ga tauhidi to kaga haka aka yi ta bin baya to daga nan duk wanda zai dauki tsarin kira zuwa ga tauhidi karka jingina kanka kowace kowace kungiya karka ce kai kowane ƙungiya ko kaza yau a ce ka inda ka sama aka sako ka kawai aka kalli addini tatacce ne za ka yi kira zuwa kai a kan shi to kawai za a dira kanka a ce dai yau aka ka zo ba wanda ya san ka baka san kowa ba balle a ce kai dan waje kaza ne ko amma ya kai kira zuwa ga tataccen addini to wannan abin za ka haɗu da shi a ce muna kin mazalar sassan mun yi kaza muna kaza muna kaza to kaga irin wannan abin babu cutarwa wadda ta kai a duba wanda ya ce ka abi kowa sai ma ake salalisar irin mutanen da suka rabu da iyaye da 'yan uwa da kaza da wa kawai akan kira zuwa ga addini amma sai a samu wani wanda shi bai ma gane addinin wanda kuma yake tattare da tilin shirkoki da kaza shi zai kahurta ka ko a kafiri maƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kafiri ba ɗaya biki ko a kafire mai nuna kiyayya da maza yanzu misali abu talib ai ba musulmi ba ne amma za ka gama abu talib da abu lahab za ka gama abu talib da abu jahal kak abu talib ba musulmi ba ne amma kaunar da ya nuna ma maza da babu kiyayya a tare ta ɗabi'a ma a duk wanda suke a wuta babu wanda yake sassabci kama abu talib saboda wannan wancan kuma ƙiyayyar da suka nuna ita ta sa har abu labu aka kama su ne shi a ƙwararri tabbata da abu labu saboda abin da ya ma masu alasar to sai ka kalli wani mutumin da ya ce ka abi kowa bai da wani shehu bai da kaza in ka tambaye shi shehun shi masu alasar in ka tambaye shi ɗari ka shi sunar masu alasar in ka tambaye shi kaza bai yarda da kowane abu ba face sai wancan kai ko ƙarya ce ke faɗi ko ƙarya ce ke faɗi a hili da ɓoye ai bai faɗi wani abu saɓanin wani kuma wannan shi za ka jefa a kan abin da kai abin da ka ƙirƙira kai ne ka tsara abu shi ce ai wannan abin ka a yi shi in aka yi shi kishiyoyi za su ma na maza da su san yawa a haƙura da nama ake sararsa to ka gama ganganin da kullum ahalar suna suke gamuwa da cutarwarsu irin abin da laraba suke cewa ramatuni bida ya fansallat anni su jefe mu da abin da babu shi bur'au wannan magana an jefi shekul islam bin taimiyya ne an jefi shekul islam bin taimiyya muhammad ibn nasar an jefe shi da wannan wannan kalma saboda me duk wanda zai zo kira za ka ga da shekul islam shi ya rubuta sarumul musulmi ala shatimur rasul amma jifan shi suke da wannan to haka duk masu kira zuwa ga a ce jinin wani ya halitta malam jafar jinin shi ya halitta babu wani da'iya in sun faɗi wani kawai abin da ya saba ma ilimin haƙiƙa nasu abin da ya saba ma ilimin wasu shehunne da wasu malaman da suka ɗora su akai ba a yiwuwa ku zo ku ce masadiyar na sunna na sira ku ce za mu ɗauki irin littattafan su yusuf na bahani ya za ku ce anwarul muhammadiya na yusuf abin da ya zo cikin anwarul muhammadiya na yusuf na bahani ku ce yusuf da bayan littafin shi ne za mu rika matsayin sira ko ku ce kamalin farhi was sururi littafin da yake nuna ko asalin wahadatul wujudi ku ce shine zamu dauka abin da ya saba ma wannan littattafan kawun kunji an warware su mu da muke da littattafai na sira ingantattu tabbatattu tatattu da wuya ka samu malami kai ahlus sunna in littafin sira za su rubuta sayu siratun nabawiyya na Sheikh Nasiruddin Albani an asiratu nabawi as-sahiha Dr. Akram Diyaul Umari duk inda zaka sayu sira sayu sira kaza kaza kaza ka ahlus sunna da suke rubuta kuma babu wani malami na sunna wanda bai rubuta sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga duka saboda baka ma san sunna ba in babu sira ai sira ita ce za ta nuna ma tun da wurin tutsi uhu ta tadu to amma masu wannan su za ka ga a ce fi wancan a ce jala jalingo ya yi doktor ya yi doktor sani ya yi kaza wane ne kawai fakat sai su ɗau magana su ce an zagiwa ne kale kamar ka ce an zagiwa ne kai yanzu wannan kalmar ma ka haɗe ta ma ka ce an zagi kaza ka kama sunan mu zaka ce wai an zagi annabi sallallahu dan Allah wannan magana kuma sun mai da abin kawai ba bakin komi ba in mutum yana ɗin kai ce ka in mutum yana kaza nan in nan kale ka buda mahauci wannan na sakkwato kawai buda wani ne ya tambaya ce a ba shi dan manzararsa ya ce kaza ga shi shi kenan bawan allah mutum mai san addini mai tsoron allah mutumin kirki kawai baltagai zamna gari banza an ɗora su kan suka kama da dutse da abin nan sai da suka kashe shi kamar kisan kai wani yake cewa wani ban Allah shago ne ho gare shi kawai shi ba musulmi afun shi wancan ba musulmi bane kawai yana da shago ne ake suke jere da wani kuma shi wancan wanda ba musulmin ba sai zama an yi sayan abojin shi yana da iya kasuwa da rike da wani kawai wancan ɗaya sai ya sa hikidu da hassada kawai sai ya fi wannan wanda ba musulmi ba da cewa ya zagi manzo na sassa aka kona shagon shi aka kashe shi bincike da ya bincike ma shi wancan aka gane ma shi bai ma iya hausar da zai wannan kuma shi wannan mutumin jahili ne bai san ingilishi ba ma da yaran wancan ya aka yi ma ya gane cewa ma ya zagin tukun ta ƙaƙa ma ya gane ma ya zagin to irin wannan abubuwa marasa kyau na abin nan za ka ga mutane suna ɗaukan wannan da yawa sai a ɗauka yau zamani ne na yanar gizo kawai sai a samu su marasa tsoron Allah yana yayatawa na kaza wasu sai su dauka du'ata mutanen kirki wanda za musu yar baya wani sai dinga jin ya za a cewa na kaza to kaga mu masu mana wannan masu mana wannan mu ba mu tuhuma su da su yi muna ga duk mutumin da akwai musulunci a cikin zuciyar shi in dai da akwai musulunci a tare da shi to gaskiya kalma wadda ta shahi wannan bakin shi babu yadda za a ko giya ya sha ya faɗi ta ko giya ya sha musulmi mun ba mu gaba zai yi ma mazo salasalan wannan ka gani to irin wannan maganganu allah shirye masu yi lalle kuskure ne kuma suna ɗaukar laifi mai girma shi yasa kaga wanda suka fice da wannan su da yawa suna haɗuwa da jarraba kaga irin na su abin jabbar kaga jarraba ce suka fada shi ya hibbican yawan jifan wane ya ce kaza wane ya kaza wane ya kaza ya jagoranta a ce ya yi kaza ya tura ya shi irin wannan ta'addanci ya yi fice wajen wannan a rusa wancan masallaci a rusa wancan duk inda kaga an yi ta'addanci da da ko a yanzu ma da yawanci tun da yawanci duk inda ba ne a gabansu to kaga wannan ya nuna gardama tsakanin bayahude da wanda ko tsakanin wanda yake bayahude da ba musulmi ba ba a san ire-iren waɗannan gardandami wadda za ta bai balle tsakanin al'umma musulmi junansu da juna shi yasa ko saɓani cikin al'umma musulmi aka samu ko saɓani ka samu to tsarin musulunci ba yan raba kai ko murtani za ka ma malami bai daga tarbiyyar musulunci ka haɗu abin da zai shayo tashi hankali ko saɓani ka gani wani malami ya saɓa ma wani abin da ka sani dole akwai tawabitu da ƙa'idodin da wajibi ka leƙa wannan wannan mutum shin ya saba a wannan matsala din tabbas haka din kaga dole sai malamai ne za su iya gane cewa wannan ya saba a nan gurin ko bai saba ba dole ya zama to kalli wannan bangare shin haka din ne wannan an saba ma ta farkin wanda yake na daidai ko ba saba ma ba to ba an saba ya za ka yi ta hanyar lattafawa da tausasawa ta hanyar tausawa da udu ila sabila rabbika bi hikmati wal mau'izati al hasan sannan dole ka kiyaye mutuncin wannan mutumin kar ka yi abin da za ka barar da mutuncin shi duk gabaki daya ya zama to ka zub da shi to kaga a musulunci ba yarda ba da hatta da martani da sabanin da zai bayu zuwa ga baraka da watsewar al'umma sai ya zama to an jaza rauni cikin al'umma ta musulmi an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu anna yahudi radda ra'sa jariya baina hajarin wani bai yahudi ya kwamkwasa kan wata baiwa tsakankanin duwatsu biyu kila man fa'ala hada biki ya ka tarro ta rago wannan fasa sai aka ce waye miki wannan ake hudin tantirai da aka sani a fulan a fulan wane ne wane ne hatta su miye yahudi sai da aka ambace bai yahudan fa amma atbir asli sai ta daga kan saboda wata tsakiya ce ta tagulla saboda ita ce irin masu sata masu kwacen waya da za su amshe wa mutum su daba mai wuka to saboda kawai ta tsakiya ce ta tagulla ya kwace ta tsake kuma ya kwankwasa kanta tsakanin duwatsu fawukatar yahudi aka kamo bai yahudan fatar ya tabbatar shi ne kaga nan gurin ba a zartar da hukuncin ba sai da ya iya tirafi saboda inda mujarradin wannan ne ba za a zartar mai da hukunci ba saboda kare shi ne dole ya an tabbatar shin abin haka ne ko ba haka ba ne wanda a yau za ka ga iri-irin wannan irin sai ayyau lazina mun isha kun fasu mina bai fata bayyana ba aiki da su lokacin da wannan sarkin gobir 'yan ta'adda suka mushi ta'addancin da suka mushi a lokacin wani jikan shi da suka yi mushi jina-jina da suka so shedanci da iblisanci sai wani ya dinga waya wai da wani dan majalisa daga 'yan majalisa waya nan sai ke nuna dan majalisar shi ya ba su kwantara kamar da dan majalisar da yake waya shi wannan jikan sai shi su kuma da gangan kaga suka irin wannan dan saboda me kenan su cika wata kwantare shi wancan a yarfa mushi shi kuma yadda ya ji wannan waya kawai zo a lambar yana kwance ma likita nan kai shi mutu ya ce wane wane wane shi ne ya sarki wannan abu yana a wannan yan magana da bata huce minti ɗaya ba ya ce wane wane saboda shi a gaban shi suka yi waya suka ce to kaga yau na dina mun ja kun fasu kun bai da bai fata bayyana ka gani kawai wasu ake yi cancaran da ma a ji a kona gidan shi a ji a yi wa asal a kona shi a yi wa ne kaga ta ne to irin wannan abubuwa ƙur'ani din ya mana nuni a kai kamar irin na masu a ce ma wancan mai rukuya aljani ya ce kaza wane ya turo shi wane ya sihiri kullum ana ta kai kawo gidan alƙalai mai rukuya ya zo na rukuya aljani ya ce kaza abin ne ma samu ana rikodin a kirayen a ce kaza haka wa za ka ga mutane saboda wahala kai aljanin da fasiki ne ya zo ya shiga mutum cikin mutum da fasikanci kuma shi ne zai zo ya baka labari kamar da haka abin mamaki fasiki zai hudu labari a mai da labarin kamar aya daga sama kai wasu imaninsu da larabaran fasikai ya yi imaninsu da ƙur'ani da sunna tasha tashoshi irin na su na ƙasashen da suke da manuwa bbc ne amurka ne wannan dai manyan ƙasashe a immatul kufur wanda dama da suke abin su don siyasosi siyasa na sa karaya da kaza ɓadda ɓata sunan masu mutunci ɓata kaza gyara kawurci in ka buɗe sai a ce maka a sanadiyar harin ta'addancin da hamas ta kai na watan kaza da kaza sai a ce maka ramo gayyar da isra'ila take ka leƙa haka to zo ne daga yaji tun da tare a magana an ce maka harin ta'addancin da hamas kenan su harin ta sai kuma a murtanin da ita kuma isra'ila take maida to irin wannan wata in ka nora da abinda suke so su gyara shi wanda ba su so wanda ba san ka za su bata su ce to wannan labaran wajen mutane ya fi na qur'ani da sunna ba zan can qur'anin bane ake wa mutane su bi qur'ani da sunna amma wanda suna da shakka amma akan waɗancan labaran ba su da shakka irin yadda za ka ga mutane sun yarda sun amintu da littattafan da wasu zindikai suka rubuta sun yarda bisa kuskure amma suna da shakka cikin ayoyin ƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare irin tsari ne na 'yan tatsini wanda sun yarda da fassara da jawabi da bayani na malamansu sun yarda kuma ƙur'ani sai ta hanyar bayanin malamansu amma ba su yarda ba ta hanyar bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun yarda da bayanin malaman su ya samu ba su karɓar bayanin mu ta yi bayanin malaman su wanda suka gaya musu amma ba su yarda ba da bayanin manzala sallallahu alaihi wasallam an hana su bin malik yarda saboda haka wa umira bi farda ra'sahu baina hajraini wannan yake nuna cikar adalci na musulunci hadithul ash'as taqaddama qariban hadithul ash'as ya gabata wa zakar annahu ikhtasamahu wa rajulun min ali hadramaut wanda ya nuna an samu sabani shi da wani da na Hadramaut wa fi hadhihi riwaya qala inna huwa wa yahudi shi da wani bai yahudi ma'ana ko kai da wanda ba musulmi ba ba a san yawan jayayya akwai wanda zaka yi su ringa cabta da kafirai kuma kafiran suna gaya ma musulunci magana akwai masu wannan sai zo samu wasu maguza ko wasu abin nan ya ringa garrama da su akwai ma wanda zaka kawai ya samu yan tatsini ya zo a ringa garrama suna gaya ma manzara su san magana da hadisan manzara su san magana wani yanzu kirkiri cabta da yan shi kaga duk wanda ya zama sababin abu to kama shi ne shi yasa Allah ya ce wala tasubul ladina yad'una min duni la tasubul abu bi khairi manzara sai ce ce la'ana Allah man sabba walidi la'ana Allah man la'ana walidi sabai suka ce ya zaya mutum ya zagi uwan shi yace za sabbara abar rajul bakar sabba a babu umma in ya zagi baban mutum kamar uwa saboda zagi ai zai ja a zagi nashi to duk wanda ya zo yake gardama mara hujja da ɗan shi'a sai ɗan shi'a ke zagin sahabbai to kamar shi ya ja sahabban saboda wa ya ja ma sahabban zagi shi duk wanda ya zo ke gardama da yan tatsinin sai gama mu zara sai magana ba kan hujja ba da dalili kawai dan musu da gardama kawai a majalisi ko ya zo da wasu jahilan da musan ba ma ina ka sa gaba yake wannan kitabul luqata wannan kitabu na 45 zai bayyana mana hukuncin tsuntuwa babun wa idza akhbara rabbus luqata in babun wa idza akhbara rabbul luqata bil alama da fa'ile in mamallakin rabbu kaza mamallaki abu rabbul bait rabbud dar rabbul ab wa idza akhbara rabbul luqata idan mamallakin tsuntuwa mai asalin abin sai ba ka labari bil alama da fa'ile ba shi kanshi mutum ne ya zo sai ce maka na yadda waya ka ce wani abin wani marki ya ce kaza kaza ya kazanta yake kaza kaza kaza sai ma ya ce maka kwadinta kaza kaza kaza ne sai ka buɗe ba shi abinci na yadda kudi yan nawa ne jika goma goma guda biyar jika biyar biyar guda kaza jika bibi guda kaza cikin kaza a daure wasu sabbi wasu kaza dauke kan shi ba shi kar ka zo ka dinga nukutu kana gaskiya wane ne ya mutu a yawar ku a an ubayi bin kabi radiyallahu ta'ala an qala wajadtu sarrati ya mi'a dinar na samu wata sarita wata jaka kudi da dinari ɗari fataitu nabiyyi sallallahu sai na zo gun maki fa qala ya ci arifa hawla ka je ka yi cigiya shekara guda faraftuwa na ya cigiya falam a jirman ya arifuwa ban samu wanda ya sani wasu mata da ufa kare arifa ha hawala je ka yi cigiya shekara faraftuwa falam a jirman su mata da ufa ratan fakala efat wi'a ka kiyaye jakar wa adada hada adadi wa yuka a hada madauri bayan ja a sahibuwa in mai ita ya zo ba shi kayan shi walla fasamti in bai zo ba kana iya amfani da ita radda ya zo ka bashi kamar matsayin ajiya wannan ya nuna hukuncin lokuta ya kasu duk abin da ba wani abu bane wanda yake mai kima wajen mai karamin karhi wannan ba kai ba cige shi abin da ka, ka samu biredi guda a leda yau za ka kana cige biredi guda katsanci dala ashirin kaga wannan duk wani abu ne wanda abin da al'ada malamai suka ce ba kwabran shi wani bika haka wani karen haka ba za ka zo kana ta ciki a sau da wani abu ne da mai shi ma bayani ya ba fastamta ibiha wannan fastamta ibiha shi ne gaba wadda jimhur suka riƙe wajen halaccin mutumin da ya ci giyar tsintuwa shekara guda ba san ba mai ita ya halitta ta halitta ya amfani da ita malamai sun tattauna shi ya halitta ko bai halitta ba su hanafiya suna ga koda bayan shekara ba halitta ka amfani da ita amma jumhur suka ce ya halitta kamar yadda an rawaito akan daga ibn mas'ud da aisha da abdullahi ibn umar kuma hujjar su daga ci akwai wannan fastam biha fa sha'anuka biha ka gani saboda haka kenan kai amfani da ita ka ci giya shekara guda sai kai babin idza waje da samra fi tariq inda zai tsinci dabino ko wata halawa a hanya wannan kawai zai amfani ana bi wa yara radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam inni la anqalibu ila ahli nakan zuwa gidana ma a ce fa ajidu tamra saqita ala firashi a shimfiɗa ta sai in tarar da dabino yadda farfau hari ali'akula sai in ɗauka zan ci sun ma aka sha'an ta kuna sarka sai in ji tsoron ka aje sarka ce farfiya sai in aji sau da mazanar sassa haƙƙin shi sarka ba ta halitta ba amma tsintuwar da ba ta wuce wani dabino wani kaza kau kana iya ci shi yasa kaga me ya hana annabi sassa ya ci ba dan tsintuwa ba ne sai dan me gudun kar aje na sadaka ne wannan yana nuna mana musulmi ya kamata ya yi nesa da duk abin da yake shubuha ne sannan ɗan abin da bai da kima don kasanta kawai amfani shi kuma ba wani gwaninta ba ne wajen ka tsintuwa ka kai gidan rediyo har a dinga wani ana ma mutum kyauta ana musu wani ne ana nufin shi ka gani kawai abin da ba halali ka ɗin kace ma ka ci bala'i a duniya dai bai ma ba albarka kuma za ka je lahira sai kun haɗu da abu wannan ya nuna mana addininmu na musulunci daga hasin nashi ka leƙa ka ga hukuncin tsintuwa in ka tsinta a musulunci bayan raba kaɗan shi yasa an za a ɗauki karanta wa musulunci an zama na lafiya duk wanda kaga suna handama da baba kere amma ka game sai hannun agogo ya canza su wancan da suka gane hannun hagu da suka gane lalle tsayuwa akan kiyayewa amana yana haɓaka ci gaba sai suke tsaya ka amana mu kuma mu da mu ya kamata a ce mu tsayi cak akan abin sai muka zamanto muna handama da baba kere kitabul mazalim shine na 46 babun babun qisasul mazalim baban da zai karantar da mu hukuncin yin qisasi ga mazalim abeban zalunci na tsakanin juna duk wanda zai zalunci mutum wala a dukiya wala a mutunci wala a jini to wannan dole ya zama to aje na qisasi eh e dama zai dogara da kamar ita ce ta higamiya ma ita ce ta higamiya gidan rediyo za a kima in ma a ciki za a hudda in kudi ne masu yawa sai a yi shekara ana cigiyar ma a hudda a ciki kaga yi a hudda kudin cigiya ɗin a cikin yesu har ya zamanto an samu mutum kai shekara ba samu ko kuma khalas kitabul mazalim babu isasul mazalim zalunci ya kasu akwai zalunci na jini zalunci na mutunci ana bi sa'idin khudiri radiyallahu ta'ala anhu ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharasa almu'minu minan nar idza kharasa almu'minuna minan nar idan musulmi suka kubuta suka fice sirabi ubi su bi kantara bainar janna wan nar sai ya tsare su a wata boda tsakanin aljanna da wuta fa yataqasawna mazalim sai ayi kisasi na zalunci kana bainahum fi duniya wadda ta kasance tsakaninsu a duniya hatta idanunku an tsabtace su huzibu an tsarkake su saboda aljanna gida ne na tsarkakakku uzina lahum bi dukhulil janna ya musu izinin shiga aljanna fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantsa muku da wanda ra'a da muhammad ke hannun shi la ahaduhum lalle ɗaya daga yan aljanna la ahaduhum lalle ɗayan su bi maskanihi fil janna adallu dangane da gidan shi aljanna shine mafi ganewa bi manzilihi kana fi duniya saboda gidan shi na duniya yanzu mun tashi nan kowa zai je gidansu waye zai batan kai to an yi da wannan abin aka nufi gidan aljanna ka yi sanin gidanka saboda gidan kawai kowa gani za ka wani yanan wani yanan wani yanan kawai shi kenan ka yi gane gidanka na aljanna saboda gidan duniya wannan ya nuna mana haɗarin zalunci shi yasa manzo Allah sallallahu a wani hadisi makin salasai ya ce a tariru na manin mufilis suka ce al-mufilis fi na man ladiyar amala huwa ladina ya ce a shi ne wanda zai zaura alkiyama da sallah da azumi da ibada ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan kai hatta da addini wa kaɗau misali hatta da addini ibn abi hatim a ƙarshen rayuwar shi lokacin da aka karanta mashi kitabu jarwar ta'dil sai ya fashe da kuka ya fashe da kuka ya ce mun yi maganganu kan wasu mutane wala Allah ta sun ƙetar gada suna aljanna sau da wasu salihan bayan da suna da illa ɓangaren ruwa da ɓangaren kaza lokacin da ƙarshen rayuwar shi a karanta mai kitabu jagowa ta abin sai fashe da to kale kawai wanda addini ne suka ma wanda suke cewa wane wane su zama abokan husuman mu gaban Allah ya fi sauki manzo Allah sai zama wanda zai yi husuma da mu a gaban Allah ranar alkiyama mu yi husuma da wane da wane da malam wane da malam wane saboda mun jarraha su alhali kuma addinin su mutanen kirki ne har rasu suna da matsala ai addini muka kada to su zama husama una yawmal qiyama shi ya fi mana sauki amma da kakan karshen rayuwarsu yau mun kuma in ka zauna majalisai tili abin da aka yi da wanda ba a yi ba a ɗauko a ma wancan ƙasafi a taɓa mutuncin wancan a taɓa addinin wancan a taɓa kazaɗin wancan a ce kaza haka ‘yan ɓangaren masu sata dukiyar ne haddis wala harashi babu abin da ba a bar ba ta maraya handama da baba ke babu na ustazai babu na abin ka gama ta ɗauko an sa shi aiki wata sharika ta ɗauke shi da ɗan wuyan shi ya tsara wata furoje na amsa kame ya karga zama hukeki kamar ya fashe ya yi tul da haram yi ta bi rajil samini yau mai kiyamata ba yau ta fi mizan fara ya ta'u jana fa'uda shi kaɗai ya murkushe kuɗaɗe masu ɗumbin yawa ya amso na marayi bai bari ba na kaza bai bari ba a ɗau hoton waccan makaranta a ɗau hoton wancan gurin a haɗa waɗancan marayi a tattara wancan haka za a cinye ba a bar bana laraba ba a bar bana wanda ba musulmi ba yan filamfi ya zo da kaje ko ina ka tarra filamfi ana sai da shi in kwantainar nawa aka kawo za a wawushe wannan duk a yashi abin gaba ɗaya a saida mun gaza riƙewa mu yara suna tamowa can daban duniya za a zo a dinga ba yaran na tamowa amma da rashin imani an ɗauke ka ana baka maɗuɗin kuɗi wanda yake mai ɗumbin yawa amma baka kallon na ban sai ka sace in hukuma ta ɗauko mata ka kashi aiki mata kashi info ne wando sai da santar da kyan yana neman kubce mashi tsatsan shi biyar kewa kamar da yaka gaza mu keke in mutum duwa ne aka kawo shi da ya mutu ɗan carere za ka ga ɗan carere za ka ga yana da abin nan da kyan kama abin nan wallahi ka a ce maka menene wannan sai ka ga kawai da dallilin mota in ya sauko daga aiki ya je ya canza bulum ya canza rigar mota ya sauya wacce mota ya eh ya kama kenan kamar wannan sai kaga ya zama hudu haram ta yi til ƙarshe shi kenan duk al'amuran su ɓace mutane allah allah suke da an sa mutu ana mai barka da arziki in kwandatar ne na wata furoce in ka ji haka zaka mutu ya zo kawai na abin nan kamar wannan sai kaga shi kenan an zama kawai handama da babakiyar kurum ba barbanci in jami'in tsaro ne haka za kai hatta da ma'aikatan da ake ga masu cin halaliya ne in sojoji ne sai soji ya zo ice an sa shi kaza sai kirkirin maka wasu bododi na ƙarya sai kirkirin maka wasu bododi na ƙarya can da get can da get can da kaza gwamnati ta ringa turo kuɗin kuma kawai ƙarya ce ba abin nan ba kaiwa ce aikin ka na tara kuɗi ne sai ga ga soja da ɗaya shi da matar shi da abin nan da tantsama tantsaman motoci in mai abin da ne haka za ka kowa kawai an zama abin da hake to wannan abin wa wannan handama da baba kere abin da yake bayuwa shi ke sa ana aiwuwa ɗiya marasa albarka jandarma ne kayan ɗauke ka ka sa ido a kan shigi da wuci ka sa ido kan guje-guje rashin bin ƙa'ida rashin kaza amma ba ruwanka da wannan kawai jandarma zai buga ma sabko tun asuba duk sanyin da ake zai ke tsaya wannan ɗan kuɗin da za zuwa shi ba ruwan shi ta sharara gudun da kake kawai je ka wannan ɗan kuɗin su yake ma su zai yafi kawai in polis ne wannan ne yake ma an koma kawai safarar ƙwayoyi babu abin nan kawai rashin ƙa'ida can an yi aksidan can an yi kaza can an yi kaza sau da kawai waɗannan baki to da Allah wannan kuɗin na cuwa-cuwa sai ka ci da ɗanka shin wannan ɗan zai albarka ka auro mace da kudin kai kaza to ka ji abin da zai dinga yi wa kamar mutane to wanda aka ci da shi da wanda aka biya mai na kwada aka mishi kaza kai ya kake tunanin makomashi dan Allah ya kake tunanin makomashi akwai da in zama aka zo ba damuwar su ba me za a tantamna damuwar su me za a rarraba wani kaso za a yi akwai harka ko babu wacce dama dama za a yi ba ni kawai mu rarraba a karkasa kawai a tashi kurum shi ne amma duk wani abu na wannan za ka ko'o Allah kare to wannan wa iya da haɗari ba ƙaramin haɗari ba babu ƙaunin layi ta'ala alala'an turnayi ala zalimin Allah ce ku saurara tsinuwar Allah ta tambata a kan azzalimin haka ‘yan kasuwa in ka dawo 'yan kasuwa duk wanda ya ga ya cira to ya sa hikidu da baƙin ciki da 'yan kasuwa na ƙasa su dinga karya masu ƙaramin karhi su yi odar rubabbin kaya su samu masu haɗama da kwaɗai akwai masu haɗama masu son su cika shagonsu da kaya sai su zo kawai su cika musu rubabbin kayan da kawai nan da nan za su cice a jibga musu kaya so suna ga suma bar su wancan su ga kasa in sun ga wancan ya fara tasawa su kulla abokanta da shi su ba shi shawara su ce mai banki ai kaza ya kamata ga yanda ake ya kamata kai oda yan takardun gidan shi ya tattara ya kai ma banki ya amsa ya je ya yi oda kai da Allah ka taba ga takardun gidan da aka kai banki suka fito lafiya ni ban taba ganin takardun gidan da aka wanda ya saba kai takardun gida Allah banki aka rabu lafiya da an ware kai takardun gida banki ina tabbatar ma karshe wannan gidan sai banki ta amshe shi sai ka yi da gaske za ka kubuta da wannan gida kai ka taba ga Allah ya tsine ma ba albarka albarka yin haƙƙun Allah riba wa rubis sadakat an gaya ma mutane an gaya sai suka ce a ba haka bane wannan ayat ba kawai abin wa dabaru ne wai Allah za a ma wayo ta yanzu adadin gidajen da banki ta ce za ta kwace ya ko gaya mana ina yan haƙƙun Allah riba wa rubis sadakat kaga ciki ya ɗoru ruwa kaga manya attajirai suna cewa kumiya za a shi a ba a hankaliwa za a yi matsala ya kamata gwamnati ta sa baki gwamnati ta sa ka kaje kamsa gwamnati ta Allah wai hana ka Allah ya ce ma kar kai kai kake gaba ka hakura ba da abin da Allah kana da miliyan goma ka kai shi anin ka kaga dole ne kai odan miliyan 70 ko miliyan 50 ko miliyan kaza aka baka shawara dan gidan da iyalinka suke ciki tsiyar banki zawwa za a yi furfura da zamna iyalinka suna gani a dinga huddo kayan wuce ana huddo su in ma da wani abu mai kima a maida shi ciki shi ma in kun ƙi huta ma za a hudu ma iyalinka su ga kuftin da hasu mutu su ka gani wani lokaci wani kawai ya fita da gudu ya an ya bana kawai ya hutu da wayar iyalin aka tara an yi wannan kawai ya hutu da gudu yana wani abin aka rarrafe kayya kayya kayya ka ce ya hutu da gudu ya da ƙarshe ce abin da ya faru gidan nan ne banki wata ba shi ilimi shi da huskar da zai kalli iyalin shi shine sai ɗauko nan politik ne kenan ya ɗan hutu nan da gudu dan dai a ce ya samu wani zabtuwa da wani da ya a tausaya ka gani to haka waɗi musamman matasa sai manyan 'yan kasuwa su dinga su kulla bata da su don su musu bakin ciki sai su kulla bata da su ko su ba su wani ramce su ba su wata mugu shawara su dora su a gurguwar ɗeda sau da tsaba kwarai wanda mutum da ya fara samun kuɗi kawai sai koma ɗan majalisar su alashuwa ne shi fa an zama sa'annu kai ka taɓa ga mai kuɗi ne zai so a kai shi kai a mai kuɗi zai so ka kai shi wani mai kuri ne da Allah zai so ka kai shi kan iya bai kawai dubara ke yana gaya zai yi ko dai ka zama mai nema mushi kuɗi ƙarƙashin shi kake ya dinga baka kayan kana ƙara tura shi ko kuma ku ƙulla da shi ya dinga baka wasu gurguwa feda in ka haɗu kuma ka tsiya ce majalisa ka taɓa ga wanda ya karya aka ci gaba da zama majalisa alaji ba kai ma baka zuwa kai ma kake raba kanka da majalisa ka gani to wannan ma duka yana daga cikin iri-irin wannan in ana saunin dole sai ya zamanto an jajirce kurum a tsaya gaskiya da gaskiya komi a tsaya ya gaskiya amma duk abin da aka sa zalunci wala ba inda zaki Allah kuma yana nan a madakata sai ya ɗanɗana ma kawai sai kwace abu babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ala la'natullahi ala zalimin wannan babu zai mana bayani akan fadin manzaras ala la'natullahi ala zalimin an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yudini almu'min Allah yakan kusanto mu'mini fa yadau alaihi kanafa sai sanya mai wani shamaki wa yasturu Allah lilbe shi fa yaqulu yace a ta'rifu zamba kaza a ta'rifu zamba kaza azzalimai ko zalimci ya kasu gida uku kamar yadda musala sallallahu yace ad-dawawin salasatun yawmal qiyamah kundin hisabi ra qiyamah uku ne akwai diwanul la yatrukuhu Allah diwanul la yahabu bihi Allah diwanun la yaghfiru Allah akwai zanubin da Allah bai yahewa shirka akwai da Allah bai damu da shi ba zalunci na tsakanin juna zalunci da mutum zai ma Allah wanda bai kai ba shirka wanda Allah baya bari zalunci na tsakanin al'umma juna wa juna a mutuncin mutane a jininsu ne a kazaƙinsu ne duka faƙila na'am ayrab hatta idza qararahu bi dhunubi sai Allah tabbatar mai duk zanuban shi wara bi nafsi annahu halak shi da kanshi ya tabbatar ya halaka yana jira khuzuhu fa hullu qala satartuha alayka fid dunya sai Allah ya ce a duniya na suturce ma wa ana aghfiru halaka annaka al-yawm fa yuta kitabu hasanati wa amma al-kafir amma kafiri wal munafiq da munafiki wa yaqulu al-ashhadu shaidu za su ce ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim wannan sune wanda suka yi ƙarya ga ubangiji sai Allah ya ce ala la'natullahi ala zalimin tsinuwar Allah ta tabbata ga azzalimai allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun inna ash-shirka la zulmun azim da sabai suka ce ayyuna lam yuzlim nafsa sai wanzu Allah sai ce awalam tasma'u ila ma qala abdus salih inna ash-shirka la zulmun azim to mushrikai sune Allah ya ce ala la'natullahi ala zalimina ku saurara tsinuwar Allah ta tabbata ta sauka kan waɗanda suke azzalimai masu zalunta kawunan su Allah kare mu saboda haka wannan zalunci zalunci ne wanda yake na shirka kuma Allah cikin taron shaidu zai la'anci masu babu la yuzlimul muslimul muslima wala yuzlim wala yuslim wannan babe yana karantar da mu musulmi kai ya zalunci dan uwan shi musulmi sannan wala yuslimu kar musulmi ya dauki dan uwan shi meka ba a yarda ba musulmi ya meka ma makiya dan uwan shi irin yanda zaka ga wadansu sukan wannan a wasu guraren kamar masu garkuwa da mutane su kama mutum su meka ma wancan su kama wancan akwai masu wannan akai mutum wannan a meka wannan a meka shi inda za a zalunci mutum ka dauka ba kai shi wala yusrimu kar ya mika shi ga makiya wa an radiyallahu ta'ala an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslim akhu al muslim saboda kaskancin da muka samu a duniya ta musulmi zaka ga ba ma a meka ba mutum haka horar hula kai wasu ma zaka iya samun shugaba ma za iya mika shi kotun duniya ta hukunta shi al muslim akhu al muslim musulmi dan uwan musulmi ne a nan gurin ba bambanci bawa ne wani yare ne shi almuslim akhul muslim mace ko namiji yaro ko babba bawa ko duk inda musulmi yake ba tare da bambance bambance na launi ba la yuzlimu kar ya zalunce shi wala a mutunci wala a dukiya balantana kuma a jinin shi wala yuslimu kar kuma ya dauki dan uwan shi musulmi ya meka shi abinda aka sani musulmi ya kurkuto dan uwan shi wala yuslimu wa man kana fi hajati akhihi duk wanda yake tsaye a jajarce da akan bukatar dan uwan shi kana Allahu fi hajati Allah zai tabbata a bukatar shi duk mutumin da yake mai tsayuwa ne kan bukatun al'umma in wannan ya zo ma da matsala ta yasa wance yana cikin tashi hankali ka tsani wance yana damuwa da shawara da kaza ka bashi wa man faraja muslimin kurba duk wanda ya yi ma dan uwan shi musulmi wani bakin ciki faraja Allahu an kurba min qurbi yawm al-qiyamah ba wai ya jefa shi cikin bakin ciki ba da tsaka mai wuya irin halin da ya jawo za ka gama na samun matsaloli a rayuwa yau wani daɗi yake jin an ce wani ya shiga matsala wani murna yake yan ce wani ya shiga matsala ko a duke shi ko a mutunce shi ko a rayuwa shi ko a kazan shi wa man satara musulman satara wallahu yawmal qiyama duk wanda ya roha asirin dan uwan shi Allah zai rahi asirin shi ra'al qiyama ba wai a duniya ba ya wuce matakin a duniya a lahira ma Allah zai rufa mai asiri kafa duk wanda ya samu sutura wannan to ya wuce matakin na duniya to duk wanda zai ruwa asirin dan uwan shi ta kowane hanya daga hanya in karfe asirin dan uwanka musulmi to zaka samu rihin asirin Allah ranar alkiyama wannan duka yana nuni a bisa haramcin zalunci da kuma muhimmancin adalci a cikin al'umma ta musulmi da kuma nesa da haduwa da Allah subhanahu wataala da nau'i na zalunci wanda Allah subhanahu wata'ala baya barin ba duk wanda ya zalunci dan uwan shi lalle za a tsaya a wannan boda manzalar sallallahu yace man kana inda wa mazlamatu li akhihi duk wanda akwai zaluncin da ya ma dan uwan shi mu kula da wani abu akwai wani yayi amuba da mutane suke wannan babu babu wani mutun ya gama cutar ka ya kulla ma gadar zare shi ya zama dalilin aka kore ka da gurin aiki shi ya zama dalilin da ya ma gada zaren kan shiga matsala ko ya kai kaza za a rabu sai ce wani dai a yahi juna a dai gafarce mu wani a yahe mu ne wai shi a dabara shi wannan cutar da yama da wannan gada zara an ce ko kuma to ni dai na yahi eh ni na hima kuwa kuma ina sa ya hima a'a yi wannan kai kasa abin da gama mutane amma ka ce ka ya hima kowa kuma mutane a'a nan wannan ya hiyar ba ta yi manzara sa abin da ya ce man kana illahu man inda mazlamati da fi fala yatahallalhu al-yawma don da akwai mazlama fala yatahallalhu al-yawma ya nemi yahiyar a yau kafin a je kiyama ya ce wanda kafin can lokacin da babu dinari ko kuma dirhami kadai alhassanata ne wasayyatu to kaga inda mazlama da akhi fala yatahallalhu ka zalunce shi ka mai yarbe ka mai kaza ka je can majalisa ka kulla mai shari ka je can ka kai rahoto an kama shi yayi kaso kuma yanzu ka zo ka ce wanda ya cuce ne wanda aka yi wani wancan ka sa mai kutu dalilin tsiyar da ka mishi ya samu matsalar kare arziki kuma ka zo ka ce wai a dunkule kowa na mai kaza nema a yahe ne wannan yahe mu ba ma batai kai ka yahe kanka amma inda wani wanda kama wani tsiya da to dole sai an zo wannan abin ka ne matalili shi Allahumma kawai in abin da in ka gaya mushi ne ta zai make ko kuma yi wani abin nan shi ne ake gato in wannan ne sai dai kenan ka zo ka nemi yahiya da na maka wani aika-aika wanda yake na bin wanda in fitina za ta biyo baya shi ne ake fitina za ta iya biyo ba wasu barna za su biyo shi ne ake amma ba nan ba irin wannan na dubaran ka ce ma mutum wannan a wannan daban abin da muka wadi ya zama dai Allah tsara wa Allah ya yi kusafurin da muka yi wani subhanahu wa ta'ala ka kuma da tarihun da gafarta wa rabbal amin ya ke wata addinin musulunci da musulmi ya wani musulmi na farsi da ko ina a sassanin duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare jirin su mutuncin su ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya raunana su samu kafara wanda suka rasu Allah karbe su a matsayin shahidai Allah ya mana albarka cikin da abin da ya arzuta mu da shi ya yi damuwar masu damuwa marasa rayuwa Allah ya ba su rayu Allah ya ɗora mu kan dare ya kare mu da abin da ka siya rabbal alamin Allah mu sallallahu alaihi wa sallam da mu kan sallallahu alaihi wa sallam da mu kan ji Allah ya barka da mu kan mu kan ji ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
Allah